بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر لهدي شاترا جوة ربيع الآخر هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نال الشكرة دبو آيات الأريه أولى ثلاثين ترى دي دي دا تقوس قوات جنواري شكرة ميلادية تدبو بيدا قوم شا تقوس بقوي نبو بقوي قوات جنواري شكرة ميلادية تدبو بيدا قوم شا تقوس وانا شيني مجلسنا أشرين دهولو cikin jerin jiyar kasusuwan karatun littafin alfiyatul hadith ta al-imamu zainuddin al-iraqi rahimahullah الإمام العراقي كيتشوا أكم بيتنا ستين دبير قال ومن مذنة للحسن جمع أبي داود أي في السنن فإنه قال ذكرت فيه ما صح أو قارب أو يحكيه وما به وهن شديد قلته وحيث لا فصالح خرجته فما به ولم يصحح وسكت عليه عنده له الحسن ثبت وابن رشيد قال وهو متجه قد يبلغ الصحة عند مخرج وللإمام اليعمري إنما قول أبي داود يحكي مسلما حيث يقول جملة الصحاح حيث يقول جملة الصحيح لا توجد عند مالك والنبلة فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد ونحوه وإن يكن ذو السبق قد فاته أدرك باسم الصدق هلا قضى على كتاب مسلم بما قضى عليه بالتحكم والببوي إذ قسم المصابح إلى الصحاح والحسان جانبا إلى الصحاح والحسان جا جانحا جانحا أن الحسان ما رووه في السنن رد عليه إذ بها غير الحسن كان أبو داود أقوى ما وجد يرويه والضعيف حيث لا لا يجد في الباب غيره فذاك عنده من رأي نقوى من رأي نقوى قاله ابن منده مالا الإمام زين الدين العراقي رحمه الله يشق بدا بياني أكن قضية كده علاقة حديث الحسن يشي قال wato ibnu salahi ya ce wa mimma billatin lil hasan daga cikin wuraren da ake tsammanin samun hadisi hasan jam'u abi dawuda littafin da al-imam abu dawuda ya tara sulaiman bin al-ash'ath al-sijistani al-imam abu dawuda rahimahullah sahibu sunan wannan littafi da ya tattara to wurin samun hadisai ne kyawawa ai fi sunan a cikin as-sunan wannan ne da aka sani sunanu abi dawuda wanda shine littafi na uku a cikin jeren gyar littafai al-kutubus sitta al-usul ta fuskar nagarta da zaran an ce bukhari muslim to a tsari tartibi mafi tahqiqi shine abu dawuda yana gaba da al-imam at-tirmidhi duk da yake wasu na gabatar da tirmidhi akan abu dawuda al-imam abu dawuda qarin ne na su al-imam al-bukhari bai gaza su a wajen zamani ba mafi yawan malaman Bukhari sune malaman shi irin su Isa ibn Rawiya irin su Imam Ahmad irin su Affan ibn Muslim da yayi karatu a gurin su babban malami ne daga cikin manya-manyan malaman musulunci Allah ubangiji ya gafarta mishi to littafin shi as-sunan shi ba irin Bukhari da Muslim bane shi ba tacewa bane shi littafi ne da yake magana akan ibadoji littafi ne na ibadoji na na addini da mu'amala daga cikin hadisai don haka babu kutub ire-iren wanda ke cikin Bukhari kamar su kitabul imani su kitabu ta'birin ru'ya irin su raqa'iq irin su khalqu af'al ibadi da makamantansu ya ya take ne akan tsarki sallah azumi zakka aure haji yaki sulhu bashi jana'iza da ire-iren su haka yakan kawo shi hadisai waɗanda ba ba tunda bai sa sharadin inganci ba yakan kawo hadisi kusan kowanne iri kamar yadda zamu dubo shi fa innahu shi al-imamu abu shi al-imamu Abu Dawuda ya ce kala ya ce zakartu fi na ambata a cikin shi wannan littafin bayan da ya gama littafin akwai risala da ya risalatu Abi Dawuda ila ahli Makka da suka nemi ya ba su littafin sai ya hada musu da kaman wani guide wani manual wani bayani akan yaya za su fahimci me yake nufi da littafin sai a wani tsari ya tsara littafin to shine a cike wannan magana yake cewa zakartu fihi ma sahha na ambata a cikin littafin nan nawa abin da ya inganta aw qaraba ko kuma wanda ya kusa da inganci aw yahki ko yayi kama da ingantacce wama bihi wahan ce abin da yake da rauni kwarai raunin wahanin rauni shadidin shadidun mai rau mai tsanani qultu to na bayyana raunin wa haithu la inda ban yi bayani ba fa salihun to to me nagarta ne kharrajtu na fitar da shi wannan ita ce qadiya da aka dade ana magana akan ta duniyar ilimi na hadisi hukuncin sukutu abi dawud idan abu dawud ya rawaito hadisi kamar yadda ya saba a cikin asai dinsa yakan fadi inganci a cikin sunan dinsa abin yakan fadi inganci yakan yi magana akan isnadoji yakan yi magana akan illa yakan yi magana akan wani rauni da wani mai riwaya to wani lokaci so da dama in ya kawo hadisin kawai sai ya shiru ya wuce to sai wasu suka fassara wannan magana da yace salihun mai nagarta ne sai suka ce to yana nufin shiru da yake yi akan isnadi to ya inganta shi ne ko ya hassana shi ko ya jawwada shi da haka suke karban sukutu abi dawud wasu daga cikin malamai wasu kuma malamai daga cikin muhaqqiqun tun daga kan musamman al-Imam an-Nawawi shine ya fara nuna rashin amincewarsa da shurudin nan kawai yakan ce ai to wani hadisin ma da Abu Dawud zai shiru ya fi dacewa da ka fassara cewa raunin ne a fili shi sa bai magana ba haka nawi yake faɗa a cikin littafansa da dama cikin azkar cikin littafin majmu' sharh muhazzab da makamantansu yace wannan Abu Dawud yayi shiru akan sa ne saboda bayyanar raunin babu bukatar sai ya fada kowa ya kalla kawai zai gani baya ga shi a wannan zamanin Sheikh Albani yana da bahsi na musamman akan sukutu Abi Dawuda kamar da ya kawo shi a wurare daban-daban daga cikin da zaka samu wannan bahsi akwai muqaddima ta littafin Tamamul Minna ya tattauna akan cewa ba abun ikimadi bane kawai a ce a inganta dan Abu Dawuda ya shi dan ba ya ce ne ya ya inganta ba cewa da salihun tana iya daukan ta'awilat daban-daban daga ciki shine cewa salihul lil itibari zai iya daukan haka ya dace a nemi a nemi mishi ƙarin ƙarfi saboda kuma Abu Dawuda yakan bincika idan bai sami hadisi a babin ba a wannan qadiyar kamar yadda yake fatawa Imam Ahmad ne kuma shi dalibin Imam Ahmad ne na kusa da kusa Imam Ahmad yakan hujja da hadisi da ifi idan bai da wani hadisi kwata-kwata a maimakon ya ɗauki fatawar kansa ko fatawar wani malami ya fi ganin sauƙin hadisi mai rauni a wajen hujja fiye da yin fatawa da ra'ayi to abu dawuda shi ma kamar wannan salon ne ya ɗauka idan ya zo wani babi ya ƙulla babi bai da hadisi ingantacce sai ya kawo mai rauni a matsayin shi ne a gun shi a kafu dararaini da ya kawo ra'ayinsa kamar irin inda shi mamul bukhari idan irin wannan ne sai bar babin haka nan empty ko mun gani in bukhari ne sai ya bar babi empty alama bayi da hadisi da ya cika sharadin sa da zai bada abin da yake nema wannan babu su sai sai bada fatawa da babun kawai babu kaza sai shi Abu Dawud a nashi mazhabin maimakon yayin wannan shirin shi yana ganin gare kawo hadisi mai rauni da irin haka aka samu hadisai ire-iren waɗannan suka shiga cikin littafinsa fama bihi walam yusahhih walam yusahhah wasaqat sai malam ibnu salah yake cewa fa ma bi to abin da ke cikin littafin abu dauda walam yusahhah babu wanda ya inganta shi ba inganta shi ba wasakat alai abu dauda yayi shiru akai bai ce komai ba indahu lahul hasan lahul husnu sabat to a wurin shi wannan hadisin ya tabbata kenan hadisi ne kyakkyawa wannan magana ce amma ibnu salahi wanda kuma ya sha rubdugu akan ta cewa da hadisin da aka gani a cikin sunan abi dawuda sai zamana al-imam abu dawuda bai inganta shi ba ba a san wani wanda ya inganta shi ba amma abu dawudan yayi shiru akai to a sa shi kai a matsayin hadisi hasan kawai a ce ya zama hadisi hasan malamai suka ce sam wannan ba zai yiwu ba saboda an bincika a cikin waɗanda ya shiru don a kansu akwai sahihai akwai hisan akwai kuma da'ifai to dan me kawai za a musu kuɗin goro a ce duka sun zama hadisi hasan kaga ba magana ce take an tantance abin da aka faɗi ba to وابن رشيد قال وهو متجه قد يبلغ الصحة عند مخرج da gaske wanda suka mai da martani akan wannan magana akwai al-Imam Muhammad ibn Muhammad ibn Rushayd al-Andalusi wani malami wanda ya rasu da shekara 722 kamar shekara 717 kenan a yanzu mutumin kasar Andalus ne asalin shi mutumin kasar Fas ne a nan Maghrib kenan ya zauna Andalus ya karantar babban malami ne na hadisi da fiqh Allah ya gafarta mishi to da yazo sai shi a maganar sa yake cewa malam kafin malai kawo magana yake cewa wahwa muttajihun maganan nan ta ibnu rushaydin andalusi magana ce karbabbiya magana ce akan hanya cewa qad yablugu sihhata inda mukhrij akwai fa abinda abu dawuda yayi sukuti akan shi ya shiru akan sa amma kuma ya kai a ce mishi sahihi ya wuce ma hasan kuma kaga yanzu wannan maganar da ibnu salah yayi magana ce wanda ta saba wa asalin abin da yake shine mazhabin shi shine yanzu ibnu salahi ya kawo kaida game da inganta hadisin da wani bai riga ya inganta su ko mun gani ya kawo kaida kan cewa an kaga hadisi da a can baya mun karanta ya ce in kaga hadisin da wani bai inganta shi ba to kar ka inganta to yanzu kuma ya kawo hadisi ya ce tunda dai ba a inganta shi ba ya magana akai ba kai ka ce hasanun kun tuna magana da muka yi akan ya kasa lazumtar ka'idar da ya faɗa din so ta saba wa ka'ida na ilmi ya kasa lazumtar ta to shine irin wannan gashi yanzu ya saki kaida ga magari cewa duk wanda yake ya ga hadisi a cikin sunan Abi Dawuda babu wanda ya inganta shi to kace hasanun walil imam al-ya'muri innama sai kuma al-imam al-ya'muri shine Abul Fath Muhammad ibn Muhammad al-ma'ruf bi ibn Sayyid an-Nas al-Ya'muri babban malamin adab da sira da tarihi ibn Sayyid an-Nas al-Ya'muri hafizun ne adibun wa mu'arrikhun asalin shi mutumin kasar Ishbiliya ne a Andalus kenan ibnu Sayyid nasir ya amuri ya rasu da shekara 734 kamar shekara 705 kenan a yanzu yana da littafi ne mai suna An-Nafhu Sharri fi sharh Jami' at-Tirmidhi bai gama shi An-Nafhu Sharri bi sharh Jami' at-Tirmidhi anan ne yayin wannan magana din akwai littafin shi sananne Uyun al-Athar littafin sira din nan mai daɗi kwarai da gaske oyinul athari fi fununil maghazi wash shama'il was siyar da ibnu sayyidin nasir ya amuri babban malami ne yana da maganganu masu daɗi a littafin shi Allah ya mishi kwarewa wajen iya tsara zance to a wannan littafin nashi mai suna annafku sharri shi ma ya mai da martani akan waccan magana yake yana kokarin ya nuna me yasa Abu Dawuda ya faɗi waccan magana yace ai Abu Dawuda abinda Abu Dawuda yake nufi kaulu Abi Dawuda yahki muslima shi Abu Dawuda maganar da yayi yayi ya kwaikwayi Imam Muslim haifu ya kulu a yayin da aka samu shi Imam Muslim yana cewa jumlatu sahihi la tujadu inda malikin wan nubala ai ba dur hadisi ingantacce ne ake samun shi a makarantar maliku wan nubala da sauran gwarazan malamai irin Maliku ba irin su Shu'ba irin su Sufyan al-Thawri irin su Sufyan ibn Uyayna irin su A'amash waɗannan manya-manyan malamai da aka san makarantun su makarantun hadisi ne ingantattu to ai ba kowane hadisi ingantacce ne ke gurin Maliku ko Lays ibn Sa'd ko Sufyan dan Uyayna ko Shu'ba ibn al-Hajjaj ko A'amash Sulaiman ibn Mihran sune annubala gwaraza ba kowane hadisi ne sahihi yake take da shi ba ana iya samun hadisi sahihi inda ghairi inda tabaqatin adna min tabaqatin musulmi ya faɗi wannan a cikin muqaddimar ta sahihi fahtaja daka al-imam muslim ya buƙatu an yanzila fil isnadi yakan sauka daga isnadin wannan tabaka ta nubala ta gwarazan malaman hadisi wanda hadisansu kowanne inganta shi kashamsi sai sauka zuwa ga ila yazid ibn abi ziyad zuwa ga alal misali zuwa ga hadisin yazid dan abu ziyad al-hashimi maulahu wanda yazid ibn abi ziyad kuma magana magana ta inganci akan shine da'ifi kuma ya samu ikhtilati ma karshen rayuwarsa fa kana yutalaqqan sannan kuma shi'iyyun ne shi'iyyun ne kufiyun ne shi'i yana da hadisi amma a cikin sai muslim da asunan arba'a da bukhari ta'liqan to muslim yayi intikha yayi intika yayi yayi sabar ya tace wasu hadisai na irin wannan mutumin ya fitar da shi imma dai ya fitar da shi maqrunan ko kuma ya fitar da shi a matsayin shawahi ba a cikin usul ba saboda buƙatuwa zuwa ga wannan lafazin da shine ya ruwaito shi su waɗancan nubala din ba su ruwaito ba wa nahwihi da ire-iren mutane irin Yazid ibn Abi Ziyad kaman su ne kenan kaman Lays ibn Abi Maryam kaman Ata ibn Sa'id waɗannan za ka yi ɗaukansa a matsayin ire-irensa waɗanda muslim ya tursa su zuwa ga ruwaito riwayoyinsu a cikin asahi ɗinsa saboda bai samu wannan riwaya a gun annubala ba don haka kaga kamar lais ibn allais ibn abi maryam shi mana da hadisi a cikin muslim da kutubul arba amma bukhari ta alika sannan shi mana da matsaloli haka ata ibn sa'ib amma shi ata'u muslim bai fita da riwayarsa ba sai dai al-imam bukhari da al-arba'a to irin waɗannan mutanen akwai su a cikin mazaje na musamman sayu muslim waɗanda ba sa cikin irin waɗannan gwarazan in ka je kan mai ƙarar sayu muslim ko kuma ka tuna katin da aka yi a kanta za ka je ya raba ɗabaƙan masu riwaya zuwa gida uku akwai ɗabaƙan farko su ne waɗannan nubala ɗin akwai ɗabaƙa ta biyu su ne waɗannan akwai ɗabaƙa ta uku su ne ya ce waɗanda ba a karɓar riwaya su a cikin ru'afa'u da majahilu da wane ne da wane ne ina fata an tuna wannan zancen to wannan tabakar ta biyu me yasa Imam Muslim alhalin ya sa wadafin suna as-sahihu ya buƙaci zuwa ga hadisan su saboda ba dukkanin hadisai ingantattu ne ake samun su a makarantar mutane waɗanda suke shahararru dinnan a riwaya ta fuskar itqani shaharu ta fuskar ainihin wato dab shaharu ta fuskar dadewa a karantar da hadisi da kuma kasara yawan hadisi dama waɗannan su suke sa mutum ya zama mutkin ya zama yana da basirar tun farko sannan yana da yawan hadisai sannan yana da kula yana da zihini mai kula sannan kuma yana da daɗewa a karantarwa shi za ga ibnu hibbana da ibnu adiyin idan suka zo kan mutane waɗanda ba su da hadisai masu yawa sukan faɗa cewa to waɗannan an kasa tantance su mutane ne masu nagarta ko ba su da nagarta tunda ba su daɗe a a duniyar karantawa ba hadisansu kaɗan ne ba za a gane ina ne suke dacewa da sikat ina suke saba musu ba a bisa wani mataki ko percentage suke da shi na na ainihin wato dacewa da sikat ko rashin ko rashin dacewa su alal misali ka ɗauka misali kama a university mutumin da ya semester ɗaya kawai ba za a iya gane da wani irin digiri zai fita ba saɓanin wanda ya yi misali in zai semester goma ya riga ya yi bakwai ko ya yi takwas ko yayi tara saura guda ɗaya ko za a iya takahunin cewa to wannan a class kaza yake da wuya ya wuce wannan class amma wani na iya zuwa farkon semester sai ya ci 4.1 amma kuma zai karewa da tar class ko ma a kore shi da ana samu haka saboda yanzu yana ana da karancin madda da za a yi hukunci akan wani irin shi yani la takfirul hukmi ala wani irin shi to haka muqillun suke da wuyan hukunci akwai masu riwaya da suke muqilluna ne hadisin su kaɗan ne wani biyar wani shida wani takwas akwai ma masu ɗaya ɗaya shi kanshi musu na da littafi mai suna kitabul wahda masu riwaya ɗaya ɗaya ɗaya kawai tun daga cikin sahabbai har zuwa babakan malaman su to kaga waɗannan ba za ka yi hukunci akan kullun suna dacewa da siqat ko ko ba sa dacewa da su amintattu ne ko ba amintattu ba me matakin ingancin amincewarsu to wannan maganganun duka ibnu sayyidin nasir ya amuri shi ya kawo su dan kokarin nuna cewa irin wannan abun da imamu muslim yayi wajen tirsasuwa izuwa ga ruwaito hadisan mutanen da ba sa cikin asalin tabaka ashabu siha shine shi ma al-imamu an-nasa'a Abu Dawud yayi wajen tarsasuwa zuwa ga ruwaito hadisan waɗanda asali ba sa da nagartar ashabul ahadithul hisan amma ya tarsasu saboda babu waɗannan hadisa a gurin su amma wannan maganar ta Ibn Sa'id an-Nasri da Amri malamai sun mata rubutu cewa kuskure ne wannan muqararar tun farko saboda Muslim ya sa sharadin inganci Abu Dawud bai sa ba ko muslim ko da ya rawaito hadisan waɗannan ire-iren mutanen da ya rawaito su a cikin usul da ya itimadi a kansu ba ya rawaito su ne ko dai a cikin muqaranat yana yin muqaranat kamar yadda aka sani hadisi ɗaya sai rawaito shi daga gun malami biyar uku hudu biyu haddasana fulanun wa fulanun wal lafzu li fulanin ko qala haddasana fulanin kaza kaza kaza kaza to wannan na farkon shine aslu shine mu'tamad ɗinsa idan ya gama shi duka ya ce wa haddathanihi fulan to wannan na kasan mutaba'a ce ko mun gane baya cikin usul in dai anan kawai aka samu wannan malamin duk ka kewaya sai muslim baka same shi ya bi a cikin wannan riwaya ta sama ba to baya cikin rijalul muslim sai dai mutaba'a ko ko kuma duk wanda duk inda aka buga shi baya zaman shi kadai sai muslim ya gwama shi da wani to shi kuma makaruni ne makaruni ne shi sa jama'a wannan littafin musamman Bukhari da Muslim sun fi karfin hawan kawaran da mutane suke musu mutane ba su san kimiyyar da ke cikin su ba ba su san ilimin da ya shafe su ba kawai sai su je wasu suna karanta da su to in dai dan wa'azi ne za a iya yi mutumin da ya san fassara kuma yake da background a ilimi zai iya yin wa'azi da littafi amma karatu da za a kira da suna karatu na koyon ilimi to gaskiya sahih bukhari da muslim sun fi karfin mutumin da zai ce kawai shi ma kawai ya iya arabiya ne yazo ya hausu ba bulugul maram bane ko bulugul maram ma yana da gaddama wata rana ko yana da gaddama shi ma ba ba ko zai bari ka haushi ne kawai kamar kamar sabuwar roba roba ba sai ya ma gaddama kamar kamar tsohon babur wata rana karar sai yadda zaka yi da sikatu din da yake cewa da wani ne da wani ne so za ga mutum wani bai taba karanta koda muqaddiman hudar sari wanda manuwal ce ga sayo Bukhari bai taba karanta ta ba sawa'un a gaban malami ko kuma yana da karfin yayin nazarin ta ya fahimta wanda ko ba kowa ma ke da wannan karfin ba kamata ya ce ka zauna malami ya koya maka me ke cikin Bukhari tun daga kan ya tsari tsarin littafin yake yaya aka yi aka yi shi me yasa aka yi shi meye manufarsa maganganu akan mazajen nan da ake da ta taburza akan su garibul hadith dake ciki bayani akan shuruhu ina ake samun su kowanne menene amfanin shi malahu wa ma alai kowanne sharhi akan me ake itimadi da shi sharhohi guda biyu nan masu kama da juna misali bukhari da da da umdatul qari wanne ne ya saci na wanne kuma kowanne me yayi amfanin sa kaga fatul bari na malamai ne umdatul qari shine na dalibai in kana neman sharhi na dalibai wanda zaka koya kai tsaye to nemi umdatul qari saboda shi zai ta maimaita maka abubuwan da idan idan idan ibnu hajar ne sai ya ce wannan mun yi magana akan shi a babun can kaza kawai ba ruwan shi shi yakan fassara hadisan ne gwargwadon a mutabakar tarjama in yazo sai ya ce wannan tarjama abinda bukhari ke nufi ita kaza ne sai sharhin wannan munasaba sai ce sauran sai mun je wani wuri to akwai kuma waɗanda an je wurin ma ya manta ikon Allah saboda ya shekara wajen 26 yana wannan aiki akwai lokacin da sai da Ibn Hajar ya daina yin komai har alƙalanci da yake ya je ya roki sarkin cewa shi a cire mai alƙalancin nan aka kige ta roƙon duniyar nan daga baya aka ce to sai dai kawo wanda zai iya shine ya je roki malamin su bulkin ya ce to don Allah Allah ta malam kai ya kamata ka riƙe alƙalancin nan shi ya dawo sai da ya wajen shekaru biyar a wannan yanayi baya yin komai ta sharhin bukhari zai sharhin duk mako za a zo a zauna a gabatar da takardun madalibai su kwafe next week idan an zo wannan shi za a tattauna akai za a tattauna duk sanda aka yi mujalladi guda sai a sake kwafewa sai a ci gaba da yada shi a duniya da aka fa yi wannan sharhin shekara 26 shi sa da ya gama shi sai da aka yi walima ta duk gari aka gayyaci duk manya da sarakuna da attajirai da masu kuɗi aka yanka raƙuma aka yi waƙoƙi aka ci abinci aka aka yi abin nan kamar a ce book presentation kenan da ake a zamanance ko sai da aka bi littafin wannan abin da sannan kuma Allah ya taimake shi ya samu yanayi na duk kusan wasu mabayi da ke cikin sahih bukhari ya biya bashin su dan akwai malam mai mai muqaddima ibnu khaldun yana cewa sharhin sahih bukhari bashi ne akan al'umma ana bin su bashin wannan sharhi ya riga ibnu hajar to da da sahawi ya kawo kan wannan magana a cikin tarihin ibnu hajar da yayi mujalladi biyar na a sama al-jawahir wa durar fi tarjumat shaykh al-islam ibnu hajar yace to ina ganin malamin mu ya biya al'umma wannan bashin haka yace yace ga abinda malam abin nan ya faɗa malam ibnu khaldun ne muqaddima amma ina ganin malamin mu ibnu hajar ya biya bashin gaskiya ne wannan ku sai da aka ce mashaukani ya sharhi yace la hijra ta ba'da al-fath ba a bukata har yanzu duk wani wanda zai karanta bukhari ko ya karantar da shi ko ya ki ko ya so sai ya dogara da ibnu hajar sai ya zama yaron gidan ibnu hajar ko yana so ko baya so ko ya dace da abin ibnu hajar ke faɗa ko bai dace ba kamar da Sheikhul Albani yake faɗa cewa Ibn Hajar da shi da Zahabi babu wani wanda yazo a bayan su a cikin ilimin hadisi face sai ya zama yaron su baka isa ba kawai kace wai zaka yi istighna'i daga ilimin su baka isa ba kamar kamar dangote ne za a Najeriya ko ka ji kan sai ka ci abin dangote yake sayarwa akwai wanda yake ce ba zai ci abin dangote yake ba ba zai ya ce ya ma dangote ta waye misali me zai ci ko baka ci a gidanka ban ka je wani gida sai an baka ko wani gida abinci baiwa ce ta Allah to haka sahih muslim yake da irin wannan nashi mabahi din da wasu da wasu abubuwa da suke bukatun sai ka nasu ba kuma sa bukatun gaggawa kai maza ka ce ai na gano kuskuren shi eh tun bukhari yana raye daliban abin nan abin nan al-fasawi aliyu aliyu al-fasawi suka suka je suka tambaye bukhari wani abu sai bai sani ce ba sani ba sai suka dawo suna murna suka ce ayo mun kura wannan aljanin malamin nan ce me ai mun tambaye shi kaza bai sani ba ya tsake ce ba ku da hankali abinda ya ce muku bai sani ba to ba ilimi bane kawai ku daina murna ba ilimi bane to sai wannan magana ta ibnu sa'id an-nasri ya amuri malamai sun mai mata da martani gashi nan zamu zo mu ji da yace wa nahawihi da ire-iren Yahya Yazid ibn Abi Ziyad shine muka ce kaman kaman su Layth ko ibn Abi Maryam da ire-iren su da su Ata ibn Sa'id da ire-iren waɗannan masu riwaya wanda suke mahalluhum sidq wa in yakun bis sabqi qad fatahu adraka bismi sidq yace in ya zamana wanda wanda yake zussabki wanda yake yayi zarciya a wajen hadda su annubala din qad fatahu wani abu ya kubuce mishi adraka bismis sirki sai shi muslim ya riski wannan abin da ya kubuce ma manyan malaman can ta hanyar wanda suka cancanci sunan saduqun sai aka riske shi da wajen su ma'ana ba a yi watsi da duka hadisan su ba su ma sun samu shiga kenan halla qada ala kitabi muslimin bima qada alaihi bitahakumi malam yace to wannan maganar da da ibnu sa'id nasir ya amuri yake dan me yasa bai ce a cikin muslim akwai hadisai waɗanda suke marasa tabbas ba irin yadda wannan magana ta shaci faɗi shine tahakkum at-tahakkum magana ta shaci faɗi kawai ɗaukawa kai magana ba hujja ka faɗe ta wannan magana ce mara hujja inji inji inji Zainuddin Iraki dan me yasa ba za a faɗe ta akan sai muslim ba da kacin da ka ce abinda muslim yayi shine Abu Dawud da yake kwaikwaya to sai ka ce kenan shi ma abin da ke cikin muslim akwai irin waɗannan hadisan wanda suke masu rauni kenan wannan ba magana bace ka daina faɗa mana wannan magana kamar haka yake cewa kana magana ta hakkumi ce kawai faɗa da ka wal bagawi id qassama al masabiha ila sihahi wal hisani janaha janiha janiha wal bagawi sai kuma al imam muhyi sunna al husayn bin mas'ud al bagawi asalin sunan garin su ne bagawi a cikin ƙasar Khurasan wani ƙauye ne kusa da garin su Baihaqi kamar yadda aka sani shine mai littattafan nan da yawa malamin hadisi ne malamin fiqh ne alƙali ne zahidi ne har sai da mutane suka dinga mishi nasiha cewa zai kashe kanshi da yunwa baya cin komai sai sai khubs kamar yadda al-Imam zahabi ya ba da labari a cikin tarjumarsa dake cikin Siru A'lamin Nubala yana cin abin nan kamar a ce burodi babu wani mahadi babu shayi babu miya babu komai haka kawai yake cin shi gayansa sai kullun yana yana ramewa yana tsotsewa kamar mai ta S aka mishi nasiha alga ta malan ka dinga cin wani abu ba yunwa za ta kama ka to shine sai dawo yana ci da mai yana ci da mai haka yana ci da mai kuma attajiri ne fa tunda alƙali ne ya kamata ce yana da albashi da da hashiya da komai amma yana zuhudu baya baya biye wa duniya to lokacin da ya rayu an samu zamani ne wanda zamanin sunna ta yi nisa shekaru shekara karni na shida don bagawi ya rasu ne a shekara ta ɗari biyar da sha shida kamar shekara ɗari tara kenan da shekara ashirin da uku a yau Allah ya gafarta mai shine mai littafin sharhu sunna da aka sani na limamu al-baghwi wannan mai yawa dinnan da ya hada da tafai da riwayoyi na na Bukhari da Muslim da makamantansu sai kuma akwai wannan littafin da ake magana anan shine masabihu sunna zaga ya kawo shi da masabihu ya cire ya'un din ta sigatu muntahal jumu saboda illar wazan bayan wannan yana da littafai da dama bayan masabihu sunna da da da da da tafsirul bagwi ko akwai tafsirin su sananne tafsirul imamul bagwi akwai kuma littafi haka kala daban-daban babban malami ne dai kamar yadda kowa ya sani littafin shi na sharh sunna ma ana kantar da shi ana makarantar da hadisi salafiya wanda malam Musa mai shawi ke karantawa ko wal bagwi id qassama al masabih id qassama al masabih ila sihah ya raba hadisi zuwa ga as-sihah ingantattu wal hisan da kuma masu kyau ja niha ya karkata izuwa ga annal hisana ma rawahu fi sunan yace hadisi hasan shine wanda suka ruwaito a cikin sunan su Abu Dawuda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah sai ka kara da irin su Darimi irin su Sa'id ibn Mansur irin su Daruqutni da makamantansu wanda suka ruwaito a cikin tafin da ake ce sunan to shi yake kira da suna al-hisan rudda alayhi wannan istilahi an maimaici sai dai wannan mayarwa su ibn hajarin sun yi kokarin nuna cewa ba daidai ba ce domin istilahi ne wanda ya keɓanci littafin kawai ya ce a cikin littafin idan na ce hasan ina nufin abin da ke cikin sunan ba hasan gama gari ba su kuma wanda suka ga cewa a maimai da wannan maganar saboda a cikin kuma waɗannan sunan nan ana iya samun hadisin da ya kai martaba sahihi rudda alaihi id biha ghairul hasan domin a cikin sunan din nan akwai hadisai waɗanda ba hasanun ba ne sun kai sahihi kana abu dawuda aqwa ma wujid yarwi abu dawuda ya kasance aqwa ma wujid ana ruwaito nan da da siga ta abin nan mabniun lil majhul mabniun ala ma lam yusamma fa'ili aqwa ma wujid akwai kuma riwaya aqwa ma wajad akwai riwaya ta zo da haka mafi karfin abin da ya samu ko mafi ƙarfin abin da aka samu a wannan babu sai zama ko dai wajen ya zama fa'ilin shi abu dawuda ko kuma wujud ya zama fa'ilin duka malaman hadisi abin da aka samu ko yarwihi ya karwaito mafi ƙarfin abin da aka samu ne a cikin wannan babu shi abu dawuda idan bai samu ba wadda'ifa haifu la yajid wadda'ifa ai yarwi da'ifa haifu la yajid ghairu yakan kuma ruwaito hadisi da'ifi haisu la yajid fil babi ghayra a inda ya zama cewa ya bincika rahmukallah wato abin da ake nufi da babi shine mas'ala misali ya zo magana akan idan Abu Dawud ya zo magana akan abin da ke mu dauka kaman kaman kaman falala azumin litinin da alhamis to wannan shine babi ko tsarki ko hukuncin karatun Fatiha a sallah ko hukuncin auren tilastawa ko hukuncin auren mutu'a wannan to sune babi din mas'alar ko idan yazo sai zama ga abin da malan fiqh suke faɗa shine mas'alar da suke faɗa amma kuma shi bai da hadisi ingantacce da ke goyon bayan wannan mas'ala kamar yadda misali zamu zo makaranta a cikin zadul ma'ad mas'ala game da kabarbari da ake a sallar idi zaka ji cewa hadisin da yazo da lafuzan kabarbarin da bai inganta ba irin lafazan da ake sai dai mawqufa da makamantansu amma sai kuma kaji malamai suna cewa wannan abin shi ake aiki da shi tsawon zamani a ko'ina a garuruwan musulmai to irin wannan kaga babu wani abu ingantacce a babun ku to sai kawo da'ifin da ya samu a wannan babu wa haisu la yaji da'ifa haisu la yajidu ghayrahu la yajidu fil babi ghayrahu zai faɗi ba'ifi a sa'ad da ya zama a wannan babun ba shi da wani abu sai wannan ba'ifi fa zaka indahu min ra'ayi naqwa min ra'ayi naqwa haka ba kan tashi da naqal wannan a gurin shi ya fi karfin ra'ayi shine abin da yake kawo shi fiye da ya faɗi sarran shi sai ya kawo wannan irin hadisi shine abin da muka magana kamar yadda yake madhabin malamin sa al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullah qala ibn manda ibn manda shi ya faɗi wannan haka ake karanta sunan da ha'us sakat duk da yake wasu ka rubuta shi da ta'u a ƙarshe kamar sunan ibn majah ko kuma ibn majat kenan ko majatu majata amma dai sahihin abin nan sananne shine manda shine muhammad ibn ishaqa ibn manda al-asbahani al-asfahani babban malami din nan daga cikin malaman hadisi hafizi ne cikin huffazu na hadisi ya rasu da shekara 395 kamar shekara 1044 kenan babban malami ne daga cikin malaman sunna masana hadisi masana aqida akwai rigingimu da suka faru tsakankanin shi da wani karini nashi shine al-Imam Abu Nu'aym al-Asfahani mai littafin Hayatul Awliya da da da da da, da abin nan akhbaru Asfahana da littafin Mu'jamus Sahaba da littafin Kitabut Tibb Abu Nu'aym dai da ka sani sun yi majunan su ta'annuti wajen wajen wajen jarhi kowa ya zagi ɗayan ya aibata shi ka karanta tarihin wannan mutumin a cikin hilatul auliya zaka ji abin da Abu Nu'aym ya faɗa kan shi zahabi da yabo tarjama su dukkan su su biyun a cikin littafin siru a'lamin nubala da kuma a cikin mizar da ittidal yayi Allah wadare da wannan abin da suka wa junansu don kowa a cikin su bai faɗi magana ta adalci akan dan uwansa ba karanta littafin at-tankiru lima fil ba tankiri din ba raddin da aka mishi na Abdurrahman al-Muallimi shine abin nan menene na'am lima fi ta'lim al-kawthari min al-abatin shine a tankil lungo a tankil lima fi ta'lim al-kawthari min al-abatin malam malam mai littafin shine Abdurrahman al-Muallimi ya tattauna akan wannan qadiya inda yake magana akan wahsha da ke faruwa tsakankanin aqran mutane idan suka yi zamani guda to ba dole bane su makansu adalci al mu'asara tuhjibul muftahjibul fada'il kamar da suke fada zamanin zamanantar juna yakan rufe idan mutum ya ga falal abokin zamanin shi wasu ba wai son zuciya bane ko tsabar abin nan ne abinda washi ke cewa ido wa karaina wanda nake gani kullum shi na raina ko wanda kake gani kullum shi kake rainawa zaka ga misali in ka dauki hadisin ummu zar'in kamar da malamai suka fitar da fawaidu a kansa cewa yana daga cikin abin da ke na ɗabi'ar mata kowace mace tana ganin mijinta gazajje ne in sun zauna suna fira da sauran mata kowace mace tana ganin mijin ɗayan ya fi mijinta da ka suke kallo mata har yanzu da kuma zai yiwu a ce misali a irin yan shi'a ko a bada aron mata za ta ga ashe to duk ɗaya ne mali duk wanda ta taba auren namiji fiye da kuma ta san haka wanda wani dalili na mutuwa ko saki yasa ta auri wani namiji za ta gani kowanne ne da matsalar shi kowanne kuma da falalar shi to amma kullum haka mata sai a dinga kace ce ai ke kin more ke mijin ki kaza ma'ana wanda mijinta kullun ke gida bai da kuɗi wata kuma mijinta kullun bai gida amma yana ta yana neman kuɗi wannan mata talaka tana ganin waccan ta more saboda mijinta da kuɗi matan mai kudin kwata ganin wannan kuma ta more mijinta kullum yana nan ba ka suke wannan suke wannan fasarar ba to haka su ma malamai suke junansu irin wannan abin nan malamin da ke gari ɗaya ko lokaci ɗaya ko zaman da wani malami ba ba sai wanda Allah ya tsare amma bai ganin cewa ɗayan malami sai wanda Allah ya tsare wannan fitina ta faru da mutane zamunna daban-daban in kana karanta rajin din su zaka ji malamai suna ambatan su to daga cikin wanda fadan hayya zaman musu na dangin su kowa da shi da makarantar shi sun kawo fada da ɗayan makarantar to Abu Nu'aym da shi da Ibn Manda nasu ya shahara sosai ya wuce kima shi sa zabi Allah wadare da abin da suka yi yace ba su kyauta ba haka ake malanta ba san zuciya ya shiga ciki ya wuce haddin abin da ɗabi'a za ta iya contain za iya condone a ce ai ɗabi'a ne kamar magana da muka nan game da kishi daga kishi kuma a watsa mutum acid ko a yanka shi ko a je a kai shi gun boka ko a yi mai kishiya asiri ta hauka ce kaga wannan ya wuce hadin dabi'a amma don jefar da magana da gatsine da tsaki da da wani abin nan duk wannan ba laifi wannan ba matsala bane dabi'a ce wallahu a'lam to na ganin sai mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.